بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فضائله إحدى عشرة الأولى التسمية ابتداء الوضوء بأن يقول بسم الله وإذا نسيها في ابتدائه ثم تذكرها في أثنائه أتى بها وفضائله إحدى عشرة wato mustahabbai na alwalla guda goma sha ɗaya ne bayan mun tattauna akan farloli guda bakwai mun tattauna akan sunnoni guda takwas to kuma zai tattauna akan abin da ya shafi mustahabbai shine malam ya ce wa fada'iluhu ihda asharata fadilatan wato mustahabbai na alwalla ɗaya har guda goma sha ɗaya ne al'ula a tasmiyatu fi ibtida'il wudu'i mustahabbi na farko cikin mustahabbai na alwalla shine yin basmala fi ibtida'il wudu'i a lokacin da mai alwalla zai fara alwalla yawwa lokacin da mai alwalla zai fara alwalla yayi basmala kamar yadda ɗazu a cikin karatunmu na bulugul maram wato muka yi bayani a kai hadisin abu huraira wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce la wudu'a liman lam yadhkuri ismallahi alaihi wato ba alwalla ga dukkan mutumin da bai ambaci sunan Allah subhanahu wata'ala ba a cikin alwallarsa wanda mun kawo na hadisi daga ƙarshe al-imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunna wal jama'a yace la yazbutu shay'un wato ba wani abu wanda ya tabbata fihi a cikin wato yin basmala a cikin alwala ba wani hadisi wanda ya tabbata zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to don haka suka ce mafi karfin abin da za a bayar da hukunci na yin bismillah a alwala shine mustahabbi to shine anan malam ya kawo ce bi an ya kula bismillahi wato mai alwala lokacin da zai fara alwala ya ce bismillahi ma'ana a tawabba'u bismillahi wato zan yi alwala din nan ina mai neman taimako da sunan Allah tabaraka wa ta'ala ya aga zamun cikin yin alwallan nan ta wata zamanto daidai ce wa idza nasiya hafi ibtida'ihi idan mai alwala ya manta yin basmala a farkon alwallarsa lokacin da aka kawo mai ruwa ko ya ɗauko ruwa zai fara alwala sai yin bismillah din bai zo mai cikin kwakwalwarsa ba sai ya fara alwala ba tare da ya yi bismillah ba ثم تذكرها في أثنائه sannan kuma sai ya tuna cewa bai yi bismillah ba a farkon alwallarsa yana cikin tsakiyar alwallata sai ya tuna haka nan to a tabiha sai ya zo da bismillah din ko da ya je wajen wankewa huska ne ko wajen shafar kai ko wajen wankewa hannaye ko wajen wankewa kafafu to lokacin da ya tuna din shikenan sai ya zo da basmala din babu laifi a kai shi wannan ita ce mustahabbi na farko cikin mustahabbai na alwallah na'am الثانية الدعاء بعد الفراغ منه بأن يقول وهو رافع طرفه إلى السماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الثانية مستحبي نبي تكم مستحبين الولا الدعاء بعد الفراج منه وتوين الدعاء على خير mutum ya yi wa kansa addu'a ta alkhairi bayan ya gama alwala kafin ya fara zance da jama'a bayan ya gama alwala kafin ya yi magana ya yi wannan addu'a ɗin wanda ta tabbata a cikin hadisin muslim wanda umar ɗan khabab allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato ya rawaito daga ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda muka karanta shi ɗazu cikin littafin bulugul maram wanda da shi malam ya rufe babul wudu'i a cikin littafin bulugul mara bi an ya kula wato mai alwala ya faɗi wannan addu'a wa huwa rafi'un ɗarfahu ila sama'i alhali yana mai ɗaga ganinsa zuwa ga sama a ce ashhadu an la ilaha illallahu ina tabbatarwa babu wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ubangiji subhanahu wa ta'ala baya da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina tabbatarwa haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ɗaya ne daga cikin bayi na Allah bawa ne na Allah sannan kuma jakada ne na Allah manzo ne wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo shi zuwa ga bayinsa domin wannan manzo ya zamanto bashiran wa naziran ne kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadiran wa la tusalu an ashabil jahim Allahumma ja'alni minat tawwabin ya Ubangiji ka sanya ni daga cikin bayinka waɗanda suke masu yawan tuba su ne allazina kullama aznabu tabu su ne wanda ko da yaushe duk lokacin da suka aikata laifi za su koma ga Allah to wannan dukkan wanda ya zamanto haka aikinsa yake to a kullum Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana lullube sa da rahmar shi duk wanda idan ya aikata laifi zai san da cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine sarki da ya gafarta laifuffuka wanda ba abin da ya gagara Allah to shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala sai ya mu'amalance sa da rahamar shi da kuma rangwamansa da kuma yafiyarsa waj'alni minal mutatahhirin ya ubangiji ka sanya ni daga cikin bayinka waɗanda suke masu yawan tsarkaka daga laifuffukan da suke aikatawa a kullum idan bawa ya aikata laifi to kada ya yi ƙasa a gwiwa ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda hadithin abu musa al-ash'ari wanda yana cikin sahihu muslim ya tabbatar inna allaha yabsutu yadahu bil layli li yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar li yatuba musii'ul layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha mayaki alaihi salatu wassalam yace hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala yana shimfida hannunsa da dare saboda mai aiki na asha na rashin kirki na dare ya tuba a cikin wannan lokaci da ya tuba musi'un nahar saboda mai aiki na ashe da rana ya tuba a cikin wannan dare nan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala na shimfiɗa hannunsa da yini saboda wanda yake aikata aiki na asha da dare ya tuba a cikin wannan yinin har rana ta hudo daga muhaɗarta wannan a kowace rana idan bawa ya aikata laifi idan ya tuba ga Allah zuwa ga Allah to Allah ta'ala yana gafarta mai ya kare mai ya kankare mai kusakuran shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud dan Allah ce at-taibu min adh-dhanbi kamar la dhanba lahu duk wanda yake tuba daga laifin da ya aikata ya aikata wani laifi ya koma zuwa ga Allah ya nemi gafarar Allah kan wannan laifi da ya aikata to kamar wanda baya da laifi ne قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم مغاني ده جو نعم الثالثة ألا يتكلم في وضوئه الثالثة mustahabbi ta uku daga cikin mustahabbai na alwala shine Allah ya takallama almutawaddi'u fi wudu'ihi wato mai zance mai alwala kada ya yi zance a cikin alwallarsa to wannan koda addu'a ce zai yi inda mutum yana alwalla to kada ya wani zance iya abin da yake na alwalla ya ci gaba da shi tun daga farkon alwalla har zuwa ƙarshen ta kamar yadda al'imamun nawawi cikin littafin al-minhaj yake cewa wato inna hadith al-a'dha'i la asla lahu wato hadisan da suka tabbatar da cewa ga addu'ar da ake idan za a wanke gaba kaza in za a wanke huska ga addu'ar da za ka yi in za ka wanke hannu na dama ga addu'ar da za ka yi in za ka wanke hannun hagun ga addu'ar da za ka yi in za ka shafi kanka ga addu'ar da za ka yi in za ka shafi kunnayenka ga addu'ar da za ka yi in za ka wanke kafafunka ga addu'ar da za ka yi al'imamun nawawi abu zakariya muhyiddin yahya bin sharaf yake cewa dukkan hadisan da suka tabbatar da waɗannan addu'o'in ba su da tushe zuwa ga ma'aiki dukkaninsu hadisai ne wanda ba su inganta ba da haka lokacin da mutum yake alwalla iya addu'ar da zai shi ne bismillah ɗin nan ita ma kun ga yadda malamai suka tafi a kai mustahabbi ce saboda duk hanyoyin gabaki ɗaya ba hanyar da ta kubuta sai kuma bayan an gama alwalla wannan zikiri na hadithin umar na khattab ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan fi sahih muslim amma ziyadar Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin fi sunani at-tirmidhi kamar yadda muka karanta a dazu mun gane da kyau to don haka ba a yin zance a cikin alwallah na'am الرابعة قلة الماء إلى حد كالغسل مع حسابهما بكسر الهمزة أي تقانهما الرابعة mustahabbi na hudu daga cikin mustahabbai na alwalla shine dillatul ma'i wato yin amfani da ruwa wanda yake dan kadan idan mutum zai yi alwalla kada ya ɗauki ruwa wanda yake mai yawa ya je ya shekar da shi ya banzatar da shi ya yi amfani da ruwa wanda yake ɗan kaɗan bila haddin wato ba tare da iyaka ba ba tare da an iyakance wannan ruwa ɗan kaɗan ba da wata iyaka wanda take sananniya saboda annasu mukhtalifun wato mutane mabambanta ne waɗansu daga cikin mutane suna da manyan jiki waɗansu kuma ba su da babban jiki waɗansu daga cikin mutane suna da kwai kaushi na jiki waɗansu kuma ba su da kaushi waɗansu malamai ne sun iya alwala mai tsafta waɗansu kuma madaidaita ne mukuta siduna ne to don haka wajen abin da ya shafi yin amfani da ruwa ɗan kaɗan mutumin da yake tikeke ne in ka ce mishi ya amfani da ruwa rabin moɗa a gani za ka ba shi wahala amma mutumin da yake siriri ne in ka ba shi ruwa ɗan kaɗan ka ce ya alwala to shi ya san da zai alwalal kuma ko ina ya samu ruwa eh saboda ruwan cikin cokali ya ishi mai hankali wanka da sauransu mun gane da kyau to da shine yace bila haddin ba tare da an iyakance wannan ruwa dan kaɗan ba da mai alwala zai yi amfani da shi wajen alwallarsa da wata iyaka wanda take sananniya sai ya zamanto kowanne bi hasbi halihi gwargwadon halinsa wanda ya zamanto yana da kwai kyan jiki jikinsa mulmul ne irin mutumin da ya fito daga abuja ko ya dawo daga marok ko ya dawo daga wata ƙasa dai wanda yake a can aka je lahamud da jaja ake ci ko ya shi jami'atul da jaja irin can abaha da sauransu to in ya dawo zai alwala kaga in ka ba shi ruwa a ɗan buta sai su yi alwala su uku ko su hudu saboda jikinsu da matsi da sauran shi amma ya zama to mutum ne ko soso wanda digan shi baki dai kaman kai kaya ta hoto mishi to kaga wannan in ka bashi alwala na na mutum uku da za su yi alwala masu kyan jiki to shi shi kadai ma zai zai bata shi kuma ba bata shi bane shine iya alwalar da yi mai kyau kenan yawwa shine ce bila haddin ba tare da an iyakance wannan ruwa da za a yi alwala da shi dan kadan ba da wata iyaka wanda take sananniya kal gusuli wato tamkar yadda mustahabbi ne yin amfani da ruwa dan kadan wajen wanka na farali idan mutum zai yi wanka ya zamanto ya yi amfani da ruwa wanda yake ɗan kaɗan kada ya yi amfani da ruwa mai yawa ma ihkamihi ma wato tare da kyautata wasu su waɗannan guda biyu alwalla idan za ka yi to an ce ka yi amfani da ruwa ɗan kaɗan kada ya sa kuma wajen yin amfanin naka da ruwa ɗan kaɗan gabar da wanke ta ake kada ka shafarta hannu da wanke shi ake kaɗan ɗako ruwa ka shashafa to kaga in kai haka alwalarka ba ta yi ba gurin da ake wanke shi ka wanke shi gurin da ake shafar shi ka shafe shi to idan kai amfani da ruwa dan kaɗan a irin wannan yanayi shine shari'a take yabanka amma in kai amfani da ruwa dan kaɗan amma kuma sai ya zamanto ka yi kwabro sosai ka yi mako irin mutumin da a gidan shi za a ci shinkafa kilo biyar ya bada kilo ɗaya kaga wannan baka sauke ba haƙin da yake kanka wannan baka kyauta kanka ba ma ihkamihima bi kasri alhamza da yi wa alhamza wasali kasa ai itiqanihima abinda ake nufi da al-ihkam shine al-itiqan zamu ga cewa akwai littafin ibnu daqiq al-eid da ya saka mai suna al-ihkam ihkamul ahkam sharh umdatil ahkam ihkamul ahkam itqanul ahkam kyautata hukunce hukunce sharhin littafin umdatul ahkam wato wanda mun karanta littafin kenan ko to ma ai itiqanil wudu'i wal ghusli shine kyautata wannan alwala din da kuma wanka din na'am الخامسة السواق بعود رطب أو يابس والأخطر أفضل لغير السائم فإن لم يجد عودا فبإصبعه أو بشيء خشن ويستاق باليمنى ويكون قبل الوضوء ويتمرمض بعده وإذا بعد ما بين الوضوء والصلاة استاكا وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارة استاكا للثانية نعم الخامسة sunna a mustahabi na biyar cikin mustahabbai na alwalla asiwaku shine yin aswaki bi udin raɗabin wato da icce wanda yake ɗanye iccen aswaki wanda yake ɗanye au ya bisin ko kuma bushashe wal akhbar malam ya ce yin amfani da iccen aswaki wanda yake ɗanye kore wanda da ruwa a jikinsa afdalu shine ya fi da ghairi sa'imi ga wanda baya azumi wato wannan shi kuma yin aswaki mustahabbancin yin aswaki a cikin alwala shine hadisi na farko wanda muka karanta a cikin babul wudu'i cikin bulugul maram manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki ma kulli wudu'in ba don kada in takura wa al'umma ta ba in jefa su cikin kunci da na umarce su da yin asuwaki tare da kowata alwallah idan za su yi kowata alwallah sai sun yi asuwaki to shine malamai suka ce to wujudul mashaqqa huwa alladhi mana'a min ijabi min ijabi siwaki inda kulli wudu'in amma istihbabuhu fa huwa mawjudun ila al'ad wato mustahabbancin yin aswaki a wajen kowace alwala yana nan har yanzu duk wanda zai yi alwala to mustahabi ne ya amfani da aswaki kafin alwallarsa mun gane da kyau fa'in lam yajid to malam ya ce idan mai aswaki wanda zai yi alwala bai samu ba rudan iccen da zai yi aswaki da shi fabi isbu'ihi ko fabi usbu'ihi ko fabi asbi'ihi duk kowane in mutum ya karanta ta tsilithul hamza wa ta tsilithul ba kowane yana da kwai huskan nan to yayi da ɗan yatsa shi au bi shay'in khashin ko kuma yayi da wani abu wanda yake mai kaushi irin ya ɗan sa wani soso wanda yake da kaushi ya ɗan goggoje haƙoran nashi dan ya zamanto dai cikin wato almutanazzifun waɗanda suke tsaftata suke wankewa bakinsu daga wari daga datti wani za ga idan ka zauna a kusan shi numfashi idan ya sai ya dame ka barantana in yana zance a cikin zahin nan wani in yana zance za ga bakin shi kamar banɗaki ne aka buɗe an buɗe kafar banɗaki ya ta damar mutane da wari mutane su dinga sararewa ɗaya ba ɗaya towa da sai an jima ba fadal bace ta ta ishe shi fa bakin wannan mutumin shine warinsa ne ya ishe shi to mutum ya dinga asuwaki saboda idan zai shiga cikin jama'a masallaci matattarar jama'a ne kal wani ya ƙi dawowa masallaci saboda warin bakin wani da yana damun su duk wanda aka san cewa yana da warin baki to shari'a ta musulunci ta ba shi damar ya zauna a gida ya sallar shi shi yasa ko da mutum idan ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa mai ɗoyi ko ya ci lamsur ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce su zauna a gida duk wanda ya ci wannan ya zauna a gida kada ya zo mana masallaci dan fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'ikai na ubangiji subhanahu wata'ala suna cutuwa da irin abin da 'ya'yan annabi adam alaihi salatu wassalam suke cutuwa da shi idan halwarin bakin wani zai cutar da al'umma to haka nan bayan mutanen da zai cutar zai cutar da mala'ikai na rahama to don haka kada ka zo masallaci mun gane da kyau wa yastaku bil yumna to idan mutum zai yi aswaki sai ya aswaki mustahabi ne ya yi shi bil yumna da hannunsa na dama hannunsa na dama da shi zai yi aswaki wa yakunu qabla al wudu'i to wannan aswaki ana yin sa ne yana kasancewa ne kafin alwalla ba wai a cikin alwalla ake yinsa ba kafin mutum ya alwalla zai ɗauka ya ɗan jajjara bakin shi ya zama to haƙoran shi sun yi kakal a cikin alwalla kawai zai ta kurkurar bakin shi ne yana taɓa haƙoran shi suna ƙilƙil ɗin nan irin na cewa sun fita da kyau kenan na'am wa ya tamadu ba'dahu yana kurkurewa bakinsa bayan ya gama wannan aswaki din وإذا بعد ما بين الوضوء والصلاة استاك وإذا بعد إذن يزمنت أنسى متذرة ما بين الوضوء والصلاة لكن كان الولد شيبا ويي دكما صلى الذي تفيه to in ya zamanto an samu tazara lokaci mai tsawo tsakankaninsu to istaka to ana so ya sake yin wani aswaki din sai ya tafi masallaci misali ya alwala tun wajen sha biyu ta rana yana da alwallarsa kakan har lokacin sallar azuhur yayi to yanzu saboda an dan samu tazara lokaci mai tsawo sama da minti arba'in sama da awa guda to ana so yayi wani aswakin sai ya tafi masallacin wa in hadarat salatun ukhra wa hawa ko wa huwa ala taharatin nistaka lithaniya wa in hadarat salatun ukhra idan wata sallar ta daban ta zo ta wa huwa ala taharatin alhali yana da kai alwalla lokacin wannan sallah ta bi ta zo to istaka lithaniya ana so yayi aswaki saboda wannan sallar ta bi wato zai tafi sallan azhur yayi aswaki yayi alwalla da ya tafi azhur ya dawo yana zaune in ma yana karatun alkur'ani ko yana karatun sunna ta ma'aiki ko yana karatun littattafai na hadisi ko na fiqhu har lokacin la'asar yayi amma kuma yana da alwalla to ana so ya yi aswaki saboda zuwa ya yin sallar la'asar da an gane da kyau shine istaka lithaniya to mustahabi ne ya sake yin aswaki din saboda sallar ta biyu wanda lokacin ta yayi na'am السادسة أن يتوضأ في مكان طاهر
السادسة mustahabbi na shida cikin mustahabbai na alwalla an yi tawadda almutawaddi'u fi makanin tahirin mai alwalla ya yi wannan alwalla tasa a guri wanda yake tsabtatacce ya yi a guri wanda yake tsarkakeke kada ya tsugunna ya yi alwalla a guri wanda yake mai najasa wannan mustahabbi ne amma inda a ce mutum zai shiga cikin banɗaki bayan ya gama kama ruwa shikenan a gurin akwai guri wanda yake tsabtatacce ya tafi ya alwallarsa wannan babu laifi a kan shi bai bar mustahabbi ba amma in ya zamanto magewar guri ne wanda yake dan ukuf ko ina duka najasa ne da ya alwallarsa da ya da ya kama ruwansa kuma sai ya alwalla a gurin to wannan ya bar mustahabbi ya bar mustahabbi saboda tawadda fi makanin najis ya yi alwala a guri wanda yake mai najasa alwudu fi makanin zahir mustahabbun wa laysa biwajibin na'am السابعة أن يكون الإناء عن يمينه إن كان مفتوحا as-sabi'a mustahabbi na shida na bakwai cikin mustahabbai na alwala an yakuna al-ina'u an yaminihi in kana maftuhan mustahabbi ne akushin da mai alwala zai yi amfani da shi cikin alwallarsa ya kasance a damarsa yake idan wannan akushi din ya zamanto mai buɗaɗɗen baki ne irin kora ce ko silba ce ko kwano ne ko bokaci ne ko wani abu makamancinsa amma wa in kana ghaira maftuhin fal mustahabbu an ya kuna an ya sari wato in ya zamanto irin kamar sahani ne to mustabi shine a ajiye shi a hagun ɗinsa da annahu amkanu lahu fi tanawuli saboda shi zai bashi damar shine mafi sauki a gare shi wajen yin amfani da wannan ruwa din da yake cikin wannan sahani din na'am الثامنة أن يقدم غسل الميامين على المياسر
athamina mustahabbi na takwas shine an yuqaddima ghasl al-mayamin ya gabatar da wankewa ɓangarori na dama dukkan gabar da ya zamanto tana da kwai dama da hagun to ya gabatar da ɓangare na dama alal mayasiri akan ɓangarori na hagun wannan shi ma mustahabi ne ƙafafu guda biyu ne akwai na dama akwai na hagu hannaye guda biyu ne akwai na dama akwai na hagu to idan mutum zai wanke hannayen shi ya gabatar da ɓangaren ya gabatar da wankewa bangaren hannunsa na dama sannan hannunsa na hagu hakanan kafa ya wanke kafar dama sannan kafa ta hagu wannan cewa mustahabi ne saboda fadar na na Aisha radiyallahu anha da tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa duhurihi wa fi sha'anihi kullihi da kuma hadisin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa ibda'u بميامنكم يولا نعم التاسعة أن يبدأ بمقدم الرأس التاسعة مستحبي نترى تكن مستحبين الولا أن يبدأ بمقدم الرأس wato idan mutum zai fara shafar kanshi ya fara daga farkon kanshi wanda yake dab da fuskar shi ya fara daga nan sannan kuma ya tafi zuwa keya wannan shi ma mustahabi ne amma inda a ce da ya zo zai shafi kansa kawai da ya ɗako ruwa ya ɗan tsoma hannayen shi cikin ruwa kawai sai haka ya haka ya haka ko ina shi shafa shafar kan shi yayi amma kuma ya bar mustahabbi bai yi ba irin shafar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bar sahabbai a kai ya karantar da sahabbai amma dai shafar kan shi ta yi na'am العاقلة أن يرتب المسنون مع المسنون مع المسنون كالمرمضة والاستنشاق al'ashira sun a mustahabbi na goma cikin mustahabbai na alwalla wanda shine na kusa da ƙarshe shine an yi rattibal masnuna ma almasnun wato mai alwalla ya jeranta abin da aka sunnanta aikata shi a cikin alwalla tare da abin da aka sunnanta aikata shi a cikin alwalla a tartib baina sunan wannan shi ko mustahabbi ne a tartib baina fara'id shi kuma sunna ne yawwara shine yace kal madmadati wal istinshaq kamar kurkurar baki da shaka ruwa idan aka yi wa mutum tambaya menene hukuncin taqdimu al istinshaqi ala al madmadati annahu taraka mustahabban mustahabbi ne ya bari amma a tartibu bainahuma wannan mustahabbun faman taraka الترتيب بينهما فوضوه صحيحا ولا إعادة عليه إلا أنه ترك مستحبا نعم من قال ده نعم الحادية عشرة أن يكبر المغسول ثلاثا بخلاف الممسوح وهو الرأس والأذنان فإنه لا يستحب تكرار مسحه الحادية عشرة مستحبي نكر شيء نقوم شاء shine an yi karrirar magsula talatan wato dukkan gabar da wanke ta ne ake mustahabi ne mai alwala ya tittasa wanke ta sau uku ya wanke ta sau uku wannan mustahabi ne din gabar da wanke ta ne ake ba shafarta ba ne ake fuska wanke ta ake ko shafarta ake wanke ta ake ko to mustahabi ne mutum ya wanke fuska sau uku hannaye wanke su ake ko shafar su ake wanke su ake ko to mustahabi ne wanke su sau uku kafafu wanke su ake ko shafar su ake wanke su ake to mustahabi ne mutum ya wanke su uku uku yace bi khilafil mamsuhi sabanin wato gabar da ita shafar ta ake ba wanke ta ake ba wa huwa ra'su wa hawa ra'su wal udnan wato gababuwan da shafar su ake ba wanke su ake ba shine akwai kai da kunnaye waɗannan su shafar su ake ba wanke su ake ba to don haka fa innahu la yustahabbu takraru masihi hakika yadda lamarin yake ba a mustahabbanta ba tittasa shafar kai da kuma tittasa shafar kunnaye idan mutum ya yi sau ɗaya shi kenan ya sabke wa kanshi ba sai ya maimaita karo na biyu ba zuwa karo na uku wannan ba a yi sau ɗaya ake shafar kai idan aka kai aka dawo shi kenan hakanan shafar kunne sau ɗaya ake ba a yi sau uku na'am تنبيه الزيادة على الثلاثة غير مشروعة واختلف هل تقرب أو تمنع قولان مشهوران shi kenan tambihun faɗakarwa kan waɗansu abubuwa wanda waɗansu daga cikin masu alwala suke rawa da su wanda kuma addini na musulunci bai maraba da su ce a ziyaratu ala talatati yin ƙari akan uku cikin gababuwan da wanke su ake to mutum ya wanke fuskar shi sama da uku ko ya wanke hannunsa sama da uku ko ya wanke kafarsa sama da uku to yin hakan din ghairu mashru'atin ba abin shar'antawa bane addini na musulunci baya maraba da su duk abin da ya zamanto ga iyakarsa iyakacin abin da ma'aiki yayi shine gabar da wanke ta ake iyakacin abin da ya kai shine yana tsayawa ne akan wanke a uku dan Allah sallallahu alaihi wasallama ce kuma faman zada faƙada a sa'a wa zalama dukkan wanda ya ƙare a kan uku ɗin nan to haƙiƙa ya muna na ladabi ga shari'a ta musulunci sannan kuma ya tawaye wa kan shi lada saboda bai yi koyi da ma'aiki ba ya zo da sabon abu shuka dukkan wanda ya zo da sabon abu kamar yadda ka'idar hadisin na na aisha na bukhari da muslim yake shine za a mai watsi da kayansa mana hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd dukkan wanda ya kirkiri wani abu ya shigar da shi cikin wannan addinin namu abin da ba shi da gurin zama a cikin addinin ba shi da gurin zama a cikin alkur'ani ko a sunna to za a mayar mai da kayan shi ne yawwala wa tulifa to malamai sun yi saɓani sun daɗa juna sani an yi saɓani hal tumna'u aw tukrahu hal tukrahu shin wai wannan a ziyada ala salata makaruhi ne idan mutum ya wanke gaba shi sau hudu ya wanke huska shi sau hudu ko ya wanke hannunsa sau hudu ko ya wanke shi sau biyar yin hakan din makaruhi ne autum na'u ko kuma an hana ne ko kuma mamnu'i ne ma bai dace ba haramu ne baulani an yi maganganu guda biyu mashhura ne waɗanda suke shahararru ne wato a mazhabar malikiya kowata magana magana ce wanda take shahararriya idan mutum ya yi riko da cewa yin hakan ɗin makaruhi ne to akwai malaman da suka tafi akai idan ya tafi akan cewa wannan hannun da aka yi hani ne wanda yake na haramci to akwai malaman da suka tafi akai na'am ولا يستحب إطالة الغرة وهي الزيادة على ما وجب غسله من الوجه واليدين مع المرفقين to shikenan amma a cikin a cikin sharhi yace wa qad hadha al-musannifu fi hadha قول المختصر وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف أتوتك مختصر خليل yake cewa shin an karhanta wankewa ta hudu ko kuma an hana ne mai to malamai sun yi sabani ya ce in ta haice wa mahalluhu idan zada bi qasidit ta'abbudi wato bigiran haramcin da aka yi ko kuma karhancin da aka yi inda malamai suka ce bai dace ba mai alwala ya yi kare akan wankewa uku ko ya yi kare akan wankewa ya yi kare akan wankewa uku ya kara ɗaya ko ya kara biyu wannan idan ya kara da niyyar bauta ga ubangiji subhanahu wata'ala ne wannan shine inda malamai suka yi dabdala din nan suka kai suka kawo shin makaruhi na yin hakan din ko haramu ne amma lau zada li izalatil awsakh lajaza amma da a ce zai yi ƙari akan wanki uku saboda ya kawar da wata dauda da wata ƙazanta wanda take tattare da shi da hakan din ya halitta babu laifi irin mutum ya tashi daga barci idan shi da kwamsa zai yi alwala ya wanke fuska tashi sau uku amma kuma yake dan jin wani kabarbar na kwamsa idan shi to ya ƙara na hudu zuwa na biyar wannan babu laifi ko mutumin da ya zo daga gona ya yi fari fat yana cikin alwala yana wanke hannun shi sai ga a wanke ta uku ma sai ga ruwan baki kirni zubi kenan dauda ce ya tasa yayi na hudu yayi na biyar sannan kuma ya samu lafiyar abun to wannan shi ma babu laifi inda saboda ya gusar da datti ne to shi ma na gadi mun gane da kyau to shine yace kama nassa alaihi fi kabir da kharshi na'am wala kama nassa alaihi fi kabir ni la kharashi wala yustahabbu idalatul gurrati shehu yace ba a mustahabbanta ba tsawaita haske na mutum ba mustahabi bane mutum ya tsawaita hasken shi na huska ko hasken shi na hannaye da na kafafu wanda ma'aike alaihi salatu wassalam yace inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjadina min atharil wudu' to wannan ba a mustahabbanta ba mutum idan ya zo zai wanke fuskar shi ya wanke halwiya wannan ba a mustahabbanta ba shi ne ce wahiyar ziyaratu abinda ake ce wa ibaratul gurra shi ne yin ƙari alama waje ba alaihi gasluhu akan abin da yake wajibi ne a wanke shi abin da yake waje ba akan a wanke shi to kuma ka yi ƙari a kan shi minal wajihi na huska mutum yana cikin wanke a huskar shi har wuya ya wanke wannan ba a mustahabanta ba waliyadaini da kuma hannaye ma'alimin faƙaini tare da shigar da gwiwoyin hannaye cikin wanke su ya zama to idan ya wanke gwiwoyin hannaye ya zo nan kawai a ga yana wanke hal ya kawo nan wannan ba a mustahabanta yin haka ba haka nan kafafu da aka ce ya wanke bakin nan kawai a ga ya kawo hannan wannan shi ma ba a mustahabanta wanke su ba na'am
ولا مسح الرقبة ولا بأس بمسح الأعضاء باليمين wala musuhur raqaba hakanan kuma ba a mustahabbanta ba shafar ke shafar wuya bayan mutum ya zo shi keya bakin nan shafa take tsaya to ba mustahabi bane ka shafa hannun ƙasa mun gane da kyau wala ba'asa bi masil a'dha'i bil mindil babu laifi da shafewa gababuwa da tawul bayan mutum ya gama alwala idan da munshuwar a hannunsa ko akwai sarbeti a hannunsa babu laifi ya shashafe fuskar shi da hannayensa da kafafuwan shi da ya alwala din nan saboda ko kayansa kada su yi lema da sauransu babu laifi yin haka nan din barakallahu fikum wa yassara umurana wa umurakum barakallahu fikum wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik